يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سنم دكادوا ونم حلقة ميتال البركة a daidai wannan lokaci da muke karatun al'aƙida al'islamiyya a bisa fahimta ahalus sunna wal jama'a idan ba kuma ta ba satin da ya wuce mun yi magana a kan ceto dalilai na shari'ar musulunci da suka tabbatar da cewa akwai ceto da kuma yadda mutane suka kasu a kan ceto da tafarki wanda yake shine mafi daidai wanda ya samo asali daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ke da goyon bayan magana akan ceto mun yi magana akan cewa mutane sun kasu kashe uku akan ceto akwai waɗanda kwata-kwata suka kore ceton muka kawo ayoyinsu da suka dogara da su sannan muka yi sharhi a kai sannan a gefe guda kuma akwai waɗanda suke ganin cewa ceton nan gaskiya ne amma kuma zai ke yiwuwa ma tun a duniya a samu waɗanda za su ce ceton mutum idan kiyama ta tsaya su ma waɗannan muka ce suna akan tafarki na ɓata tafarki madaidaici shine tafarkin ahalus sunna wal jama'a shine ubangiji ya tabbatar da cewa akwai ceto za a yi shi amma bisa sharuɗa tare da dalilai mun kawo ayoyin ƙur'ani da suke nuna tabbas akwai ceto sannan muka faɗi maganganun malamai da ittifaƙin ahli sunna akan cewa lallai akwai ceto amma fa tare da sharuɗa shine muka ce yau za mu yi magana akan sharuɗan da suke sa mutum ya samu damar a cece shi ranar tashin kiyama ina fata an fahimta kai tsaye na tsatsamo su ne a cikin littattafan aƙida amma idan kana son ka samu ka same su a dunkule sai ka duba littafin da ake kira a shafa'a inda ahalus sunnati wal jama'a yana nan ko da gogolin ɗinsa kai za ka yi an sa a pdf file akwai ya kawo su a takaice tare da bayanai amma na yi ƙoƙari na tsintsinto bayanan da dalilan kowane sharaɗi idan aka kawo shi a cikin littafin Allah da kuma suna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a kai tsaye zan tafi zuwa cikin takardar watakila lokaci ya banni tunda mun ce za mu yi magana akan sharuɗan da ke sa a yi ceto sannan kuma mu faɗi suwaye za su ceton to ban sani ba lokaci ya ba mu dama da za mu yi magana a kai insha Allah muka ce akwai sharuɗan ceto wa ƙarisa ba ta filkitabi wa sunna bil'adillatin kasira akwai sharuɗa da yawa waɗanda malamai suka rakkaza su a cikin littattafansu sun zaƙulo su a cikin littafin Allah da kuma sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da suke nuna cewa ceto gaskiya ne amma ba za a yi shi ba sai an sai ya cika sharuɗa malin yake cewa a cikin littafinsa ibn abi izil hanafi wanda ya sharhin littafin aqidatu tsahawiyya yake cewa annat tadabbura bil'ayatin lahil karima duk wanda ya dubi ayoyin Allah masu girma ya wafza zai samu bayani dalla-dalla da ke nuna an Allah tabaraka wa ta'ala lam yi haddid fi ayatin ƙura'aniya wa fi ayatin shafa'a lam ya zukuro isma ahadin mina shafi'i mala yake cewa duk wanda ya kalli ayoyin ƙura'ani zai fitar da bayani a fili saro-saro ɓalo-ɓalo zai gani a cikin littafi ayoyin da suke magana akan ceto ko hadisan da suke magana akan ceto to ba zai taɓa samu ga wata aya ba a cikin alkur'ani ko a cikin sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam da suka fito fili suka ce wani dan wani zai yi ceto ranar tashin kiyama babu wani ina fata ana fahimta a ce ga wani mutum an ambace shi da sunansa cewa wane dan wane zai yi ceto ranar tashin kiyama babu a cikin aya ina fata ke ina fata an fahimta kinan ashe a yau idan wani ya ce wane zai cece ni to sai a ce wannan kayi shirka ga Allah saboda me ya zama shirka saboda Allah ne kawai yake banta da sanin wanda zai ma izini ya ceto da kuma wanda za a ceta idan ka ce wane zai yi ceto ranar tashin kiyama to kama ka leka gaibun Allah ne to wanda ya ƙoƙari ya ce ya san gaibun da Allah ya ƙoyi wannan sai a ɗauke shi ya yi tarayya zuwa ga Allah malaki lakin alƙura'an alkarim sai dai alƙura'ani mai girma a share ila majamu'atun min sifati ya yi nuni zuwa ga wasu siffofi in tawafarat yayin da siffofin nan suka cika ala ahadin akan wani mutum daya fa huwa min ash-shufa'a ba'da an ya'zana Allahu liman yasha to sai ce wani yana cikin waɗanda watakila za su yi ceto idan Allah ya yi izini Qur'ani ya ambaci siffofin wanda zai yi ceton da wanda za a ceta to idan waɗannan siffofi suka kammala sai a ce to wane zai yi ana sa ran wane ko su wane ko masu siffa kaza za su yi ceto ranar tashi kiyama an fahimci wannan sharaɗi daga cikin sharuɗa na farko mala yake cewa za mu samu annan shoro sharuɗan da malamai suka gindaya kafin a samu damar ceton mutum ranar tashin kiyama sharuɗa ne guda bakwai dukkaninsu kuma sun samo asali a cikin littafin Allah sharaɗi ɗaiɗaiɗaiɗai guda bakwai kafin a yi ceto sai sharuɗa guda bakwai sun cika daga ɓangaren wanda za a ceta da kuma wanda zai yi ceton ina fata kuna fahimta masu biro da takarda sai su rubuta a sharaɗul awwal sharaɗi na farko izinihi ta'ala ba za a yi wani ko wata ko wasu ba su da ikon ranar tashin kiyama su ce za su ceto dole sai idan Allah ya yi izini ina fata kuna fahimta wannan shine sharaɗin farko a samu izinin Allah ta'ala Allah ne zai yi izini ya ce wane ka ceci wane wannan idan muka duba kuwa dalili akan haka ya zo a cikin ayatul kursi Allah ta'ala yake cewa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum yace la ta'khudhuhu sinatun wala nawm yace man zal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi Allah ta'ala ya ce man zallabi ya shafa wane ne wannan wanda ya isa ya ceto inda hu a gaban Allah ai babu wanda ya isa ya ceto a gaban Allah illa bi iznihi sai da izinin ubangiji kenan wannan yana nuna shine sharadi na farko Allah ya yi izini qala shaykhul islam ibn taymiya ibn taymiya ya fada cikin littafin sa majmu'ul fatawa yace fala takunu shafa'atu illa min ba'di idnillahi ta'ala daga wannan aya da muka karanta zamu fahimci cewa ba za a iya ceton kowa ba sai idan Allah yayi izini shi yasa ma Allah yake man zallazi wane ne wannan wanda zai yi ceton inda hu a wurin Allah sai Allah yake illa min ba'di idni sai dai an yi masa izini amma ba yi masa izini ba shi waye ya ce zai yi ceto lahirar ta wace ce ta Allah ce wa inna lana lal akhirata wal ula da duniyar da lahirar ta Allah ce to kai waye ka ce za ka yi ceto a wajen Allah babu izinin Allah ina fata ana fahimta a ce kaga waɗanda ke da cewa za su zo da riga su rika zura mutane a aljihu a farfajiya aljanna aljihun mai dubu saba'in kuma kowane aljihu zai ci mutum dubu saba'in su kai kawo kuma sau dubu saba'in kafin a gama hisabi tsakanin farfajiyar hisabi da gidan aljanna to wannan yana nuna kamar ba su yi imani da wannan ayar ba ke don an ce man zallabi wane ne wannan din wanda ya isa ya ce to sai Allah ya ce illa bi illa bi da izinin ubangiji to shi ba izinin ya ce zai ina fata muku fahimta to shine shekul islam yake cewa daga nan za a fahimta wa hazal izinu wannan izinin da ake cewa ba wanda zai cece in ba da izini ba malai ya ce ka'inun bi kadarihi wa shar'ani wannan ceton da aka ce za a yi tare da izinin Allah yana nan tabbatacce bi kadarihi da ikon ubangiji da kuma yadda Allah ya tsara a cikin shari'arsa shekul islam ya tsawaita bayani akan wannan a gaba kaɗan sai ya ce saboda Allah ta'ala ya ce wala yamliku alladhina yad'una min dunihi shafa'a ai babu wanda za a mallaka masa wala yamliku alladhina yad'una min dunihi shafa'a ba za a mallaka ba a yi ceto gawa alladhina yad'una min dunihi wadanda suke bautata ma wani wanda ba Allah ba ba za a mallaka a cece su ba wannan sai yake nuna ne sai yake nuna ashe da wanda zai yi ceton da wanda za a cece shi duka sai Allah ne zai yi izini shi wanda zai yi ceton Allah zai masa izini to idan ya tashi ceton waye zai ceta Allah ce waɗanda za a ceta su ne kawai waɗanda suke musulmi waɗanda suka mutu da imani babu shirka a tare da su dan mi don an ce wala yamliku alladhina yad'una min dunihi shafa'a duk waɗanda suka bautata ma wani wanda ba Allah ba to ba za a mallaka musu ceto ba ballantana a ce su ne masu ceton ko kuma a ce su ne za a ceta ina fata kun fahimta sai mala ya ce wa haza amun mutalaq wannan aya fa a sake take ba wani kaidi duk wanda ya mutu yana bautata ma wani Allah to ba za a cece shi ba ko ba za a yi izini ya yi ceto ba amun mutalak fa inna ahadan mimma yadda'i min dunihi la yamlikuna shafa'a mala yake cewa domin dukkan wani wanda ke da'awar cewa akwai wani abun bauta tare da Allah to za a iya ɗauka haƙƙin Allah a baiwa wani to wannan aya fa ta shafe shi ba za a mallaka mashi ya ceto ba ballantana kuma a cece shi ولكن الله سيدي الله إذا عذنهم شفعوا إذن الله تعالى يإذني فشيكي نموت أن أكيم إذني سيسيتو من غير أن يكون ذلك مملوكا له أن يمس إذني سيسيتو wannan yana nuna kenan ceton mallaka ne mulki ne na Allah ba mulki ne na waɗanda su waɗancan aka ce su yi ceton ba kun gane wato Allah ne ke da haƙƙin ya ce a yi ceton ceton nashi ne ga baki ɗaya tutun da nashi ne ga baki ɗaya sai wanda ya yi ma izini shi ne kaɗai zai iya yin ceton ta yadda shi wanda aka yi ma izinin ceton ba mallakarsa ba ne ba tutun da ba mallakarsa ba ne ashe idan an masa izini baya da ikon ya ceci wanda yake so sai wanda Allah ya ceci ta ina fata kuna fahimta to wane ne Allah ya ce a ceta shine wanda yake musulmi ba wanda ya mutu yana shirka ba an fahimci wannan wa qala aidan malan ya sake fala wani wurin na daban a cikin majmu'ul mafatawa yake cewa ولا يملك المخلوق الشاف شفاعة بحال شفاعة بحال ولا يتصور أن تكون نبي فيما دونه مالكا لها مالك سوى ولا يملك مخلوق باب ونها للتالق سكين سما هو قصى ملائكة هو النبي هو ولي wanda yake da ikon ya mallaki ceton a hannunsa ina fata an fahimta wato duk wani halittar da Allah ya bai mallaki ceto ba wanda ya mallaki ceton shine Allah wala ya tasawwaru an takuna nabiyun kamar yadda ba zai yiwu ba a ce wani daga cikin annabawan Allah shine ya mallaki halitta ko ya halittar fama dunahu malikan laha a ce akwai wani wanda ba Allah ba shike mallakan halittar ina fata kun fahimta halittar duk da Allah ya gabaki ɗaya tashi ce to tunda halittar tashi ce to ceton ma nashi ne kamar yadda ba wanda ya mallaki halitta ba wanda ya halitta ballantana ya mallake ta ko ya azurta ta to haka ceton na Allah ne ba wanda ya mallaki ceton ballantana ya ce zai ceci wanda yake so ba wanda Allah ya ce ba ko kuma ya ce zai yi ceton ba tare da izinin Allah ba ina fata kun fahimta mala yake bal haza mumtani yace mallakar ceton kamar yadda halittar duk da ke bayan kasa mallakar Allah ne ba wanda ya isa ce shi halitta ko yake azurta ta to haka shi ma ceton mumtani kama ya kama yamtani'u an yakuna khalikan wa rabban kamar yadda ba wata halitta da za a nuna cewa na shi ya halittar kuma shi ne yake rayar da halittar to haka babu wanda za a ce ceton nashi ne zai yi ba tare da izini ba kuma zai ceci wanda yake so ina fata kun fahimci yadda malam ya mukaranan abubuwa wato halitta ga baki ɗaya idan kun ɗauka Allah ne shi ya halitta kuma shi ke azurta ta kun fahimci wannan to tun da shi kaɗai ya halitta kuma shi ke azurta ta to haka shi kaɗai ya mallaki ceton ta yadda ba wanda zai yi ceton sai da izinin Allah kuma idan ya izinin sai wanda Allah ya ce a ceta za a ceta ina fata kun fahimci yadda bayani yake wa haza kama qala ta'ala fi surati saba mallai yace wannan kamar yadda Allah yace a cikin surati saba ubangiji mabuwayi da daukaka yace quludu allazina za'amtum min duni la min dunihi قلدوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منه من ذهيب ما لمن سنة شينا كذا شيخ الإسلام يكاو مكا مثالي دونك غاني تسير كوكما مثالي da ayar ƙura'ani wadda ita ma ta buga irin wannan misali ina fata ana bayanta yanzu kaga abarbe ne guda biyu abu na farko halittar da Allah yi shi Allah shi kaɗai ya halittar kuma shi kaɗai ke azarta ta to kamar haka ne shi kaɗai ya mallaki ceton kuma shi kaɗai ke da ikon ba da izinin a ceton ina fata kuna fahimta yadda ka kore cewa ba wanda ya halitta sai Allah shi kadai ke azurta halittar to haka kuma ka kore ba wanda ya isa ya ceto sai Allah ya yi izini sannan in yi izinin kuma ga wanda Allah ya ga dama a ceta sai mala ya ce kamar yadda Allah yake cewa a cikin suratu saba'i Allah ya ce quludu allazina za'amtum min dunillah ka ce ma waɗannan waɗanda ke rai cewa akwai abin bauta wanda yake ba Allah ba sai Allah yake ku bani labari duk waɗanda kuke bauta sama wannan wanda ba Allah ba la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard basu mallaki ƙwayar zarra da ke cikin sama ko take a ƙasa wa ma lahum fihi ma min shirkin ko ba sa tarayya ga Allah da wani ba cikin halitta sama da ƙasa wa ma lahu min zahir ko ba wanda ke da ta cewa cikin halitta sama da ƙasa da azurta su ashe iko gabaki da yana a hannun Allah to sai Allah ya ce kamar ya shimfida kenan sai ce wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina la hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-aliyyu al-kabir ina fata kun fahimta magana ta fito fili inda kuna fahimta wato kamar yadda aka kore a sama da ƙasa duk waɗanda ake bauta sama ba salici ƙwayar zarra ba sannan ba su da mulkin ƙwayar zarrar da ke cikin sama ko ƙasa sannan ba su da ta cewa cikin gudanar da ƙwayar zarrar da ke cikin sama ko ƙasa sai Allah ce to kamar haka ne wala yamliku shafa'ata inda ba za a mallaka a yi ceto ba wala tanfa'u shafa'a ceto ba zai yi amfani ba inda hu a wajen Ubangiji, illa liman azina la sai dai ga wanda Allah ya mai izini. Ina fata kun bayyanta. Kenan yadda halitta sama da ƙasa ba Allah bai da abokin tarayya a ciki, to haka ba wanda ceto zai ma amfani sai dai idan Allah ne ya yi izini kuma ya ce a cekiwa ne. kamar yadda can ba a tarayya da Allah to nan ma ba a tarayya da Allah don mulkinsa ne ko mallakarsa ne ina fata kuna fahimta an fahimci wannan kalal ulama'una malamanmu suka ce idan na ce malamanmu ina nufin malaman ahlus sunna wal jama'a tun daga kan sahabbai almajiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka waɗanda suka biyo bayan da kyautatawa suka ce a shafa'a wa du'a'u kuma min nau'in wahi da addu'a da ceto abu ɗaya ne kamar yadda ba ka da iko ka ce wane ya biya maka bukatarka idan ka tashi ya Allah kake roƙo to kamar haka ne in ka tashi roƙon ceto ka roƙi Allah ya ce ya sa ka a cikin cetonsa ina fata na bayanta wato nau'in su guda kamar yadda ba a yadda ka yi addu'a da sunan wani ba ko ka roƙi wani cikin abin da Allah kawai yake iya yi to kuma ba a yadda ba a yau a duniya ka ce wani ya cece ni ba a yadda ba ka nuna wani daga cikin halittar ubangiji ko da mala'ika ne ko da annabi ne ko da manzo ne ballantana wali ballantana ɗan ƙaramin su gausi ka nuna shi ka ce ya cece ka a yau a duniya ba a yadda ba don ba za ka gabatar da buƙatar ka zuwa gare shi ba yanzu duk idan mun tashi addu'awa aka ce mu roƙa Allah wa ƙala rabbu kuma duhuni Allah ta'ala ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni sai ce mai ujibu da'wata da'i idza da'an ina fata an bayyana wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma Allah ahadan duk in ka tashi addu'a Allah aka ce ka roka to kamar wannan ne kamar yadda zaka roki Allah addu'a to haka ake bukata in ka tashi yin addu'a ka ce ya ubangiji ka sani a cikin cetonka ko ya ubangiji ka rabautar da ni da ceton masu ceto domin mallaka Allah ne qala shaykhul islam ibn taymiya babban malami yake cewa wala yakunu du'a'u illa lillahi ta'ala wahdahu ita addu'a baka kasancewa addu'a sai idan an roƙi Allah shi ɗaya to a lokacin da yake cewa bayi sun yi addu'a kuma sun yi tauhidi domin shi kaɗai aka roƙa fala taqlubu shafa'ata min al-mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake raye to wannan sahabbai da yawa suna roƙansa ya roƙa musu Allah ya sanya su a cikin ceto ya manzan Allah ka roƙa mana Allah ka cece ni to amma yanzu da baya raye fa ba za ka ce ya ma'aikin Allah ka cece ni ba saboda ai baya raye a cikin ina fata ana fahimta amma da yana raye fa to wannan zaka zaka nema kamar yadda Anas dan Malik kamar yadda su Abi Huraira duk sun roƙi ya sa su a cikin ceton su ko manzon Allah ya addu'a kuma ana fata Allah ya karba amma yanzu da ba manzan Allah a cikin mu fa to addu'ar da za ka yi shi ne ka roƙi Allah ka ce ya Allah ka sanya ni a cikin ceton annabi sallallahu alaihi wasallam kun gane bambancin ba za ka ce ya manzan Allah ka sani a cikin cetonka ba amma ya halatta ka ce ya Allah ka sanya ni a cikin ceton annabinka kun gane bambancin yawwa saboda ne saboda ceton mallakar Allah ne ba mallakar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba ne amma ittifakan manzon Allah zai yi ceto to amma yanzu baya cikin mu to tunda baya cikin mu ya koma zuwa ga Allah idan ka tashi roƙo sai ka roƙi mai sai ka roƙi mai ceton ga baki ɗaya shi ne Allah don Allah ya ce kullillahi shafa'atu jami'a ceton ga baki ɗaya na Allah ne to tun da na Allah ne sai ka ce ya Allah ka sanya ni a cikin ceton annabinka sallallahu alaihi wa alihi ina fata kuna fahimta amma in ka ce ya manzan Allah ka cece ni to kamar kenan ka ce ya manzan Allah ka agaje ni kamar mutumin da ya fada cikin bala'i wa ya kamata ya kira Allah to sai ce ya ma'aikin Allah ka agaje ni anan kaga ya tarayya da Allah don me don haƙƙin agaji wannan haƙƙi ne na Allah ba haƙƙi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah yake wa idza massakumud durru fa'ilaihi ta ja'aruna idan bala'i ya same ku zuwa gare shi za ku koma shi wa shi Allah ke ina fata kuna fahimta in yamsaska Allah bi durrin fala kashi falahu illa kun fahimci yadda abubuwan guda biyu suke tafiya don akwai waɗanda suke sama'una lil kadhib yuharrifuna amwabi'i ina sake lalatawa saboda sai kun ji wani watakila in ya ɗauka zai raddi sai gulgila magana sai kawo wata sai sakala kawai haɗa abu ina fata ana fahimta asalin yadda magana take ku sake ji da kyau ya halatta ka ce ya Allah ka sanya ni a cikin ceton manzanka sallallahu alaihi wasallam saboda me saboda ceton mulki ne na Allah amma bai halatta ba a yau da ba manzan Allah a cikinmu ka ce ya ma'aikin Allah ka cece ni kamar yadda in ka fada cikin bala'i a yau ba za ka ce ya ma'aikin Allah ka cece ni ba sai dai ka ce ya Allah ka cece ni ina fata ala fahimta yanzu duk wanda zai yi addu'a ya tsaga hannu Allah zai zai roƙa yi saboda mai ya riga san addu'a haƙi ne na Allah amma in ya roƙi Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba sai ya ce ya shirka don wannan ba ita ce karanta wa manzan Allah sallallahu alaihi wa to haka ce ton amma muka ce lokacin da yake raye wannan babu laifi zaka je cewa ya ma'aikin Allah ka sa ni a cikin cetonka saboda me saboda yana a raye in ka cika sharuɗan a take manzan Allah zai yi addu'a kuma Allah zai karba amma yanzu da baya rayuwa ceton na Allah ne saboda haka in ka tashi sai ka roƙe shi sallallahu alaihi wasallam shine abin da malam yake fada fala yuqalu ya rasulullah atlubu shafa'a aw adrakni aw aghafni aw aghifni kamar yadda a yau ba za ka ce ya ma'aikin Allah ka kawo man agaji ba ko ya ma'aikin Allah ka riskantar da ni daga cikin bayi na kwarai ba za ka faɗa ka ba ina fata ana fahimta saboda me saboda manzo Allah baya cikin mu to idan ka tashi sai ka roƙi Allah ya Allah ka sa ni a cikin ceton annabinka haza ja'i amma ya manzan Allah ka cece ni wannan la yaju bai halatta ba ina fata ana fahimta wala wi zalika mimma la yaqdiru illa Allah da dai duk wadansu abubuwa waɗanda suke na addu'a wanda haƙƙi ne na Allah ba a tarayya da shi a cikin haƙƙin to in an tashi Allah kawai ake ambata ina fata ana fahimta to irin waɗannan maganganu ne na shekul islam ibn taimiyya yan bid'a suke ɗaukowa sai su ce to gashi nan ma inda yake suka annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu kun fahimci karatun nan menene suka a cikin wannan me ya haƙe wani haƙe aka taba na annabi a cikin wannan haƙƙi ne na Allah to tunda haƙƙi ne na Allah shi kadai ne wannan ita ce karantar wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa wata mace wani mutum ya zo ya ce ma sha Allahu wa sha'a in Allah ya so kuma kai ka so sai manzo Allah ya ce a ja'altani middan lillah ka sanya ni kishi ya zuwa ga Allah ka ce ma sha Allahu faqat ka ce in Allah ya so kawai in Allah ya so kuma me so so na kuma a ciki a lokacin rayuwarsa ga wata mata ta zo tana cewa wa fina rasulullahi ya alamu ma fil gadi a cikinmu akwai manzon Allah wanda ya san abin da zai faru gobe sai manzon Allah ce ke dakata ci gaba dai da abin da kika ta faɗa ɗazu ɗin nan amma wannan kalmar kake ƙara maimaita ta dai inna Allah ya alamu al-ghaibu wala ya alamu al-ghaibu illa Allah babu wanda ya san abin da zai faru gobe sai Allah wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr وما تسقط من ثمرة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم كبير wannan duka haƙƙi ne na Allah ina fata na fahimta kamar yadda in ka tashin addu'a duk abin da kake nema Allah za ka roƙa ka san ba haƙƙi ne na manzan Allah ba to haka yanzu in ka tashi roƙon shafa'a tun da manzan Allah baya cikinmu sai ka roƙi Allah ka ce ya sa ka a cikin ceton annabin ina fata wafzai ina fata wannan ya fi tafili insha Allah wa waƙar taƙarraza an ita kyaza shafa'a shirka وقد تقرر ما لانك cewa dalilai na shari'a sun ta maimaituwa a cikin littafin Allah cewa dukkan wani wanda ya riki wani yace wani zai yi ceto a yau yace to wannan fa shirka ne tarayya ne zuwa ga Allah duk wanda aka nuna a yau da muke rayuwa bayan annabta da shekara dubu in ka nuna wani kace zai yi ceto to ka tabbatar da cewa wannan maganar da ka faɗa shirka ne da Allah ta'ala ina fata kun fahimta wato a nuna wane a ce zai yi ceto malamai suka ce shirka ne da Allah saboda me idan ka ce wane zai yi ceto to ka tabbata kenan ɗan aljanna ne ina fata kuna fahimta to da wani nassi ka tabbatar da cewa ɗan aljanna ne hayar ƙura'ani ne ta faɗa ko hadisi ne annabi ya faɗa an duba ƙura'ani babu sunansa an duba hadisi babu sunansa to ya aka kasan zai yi ceto kenan in ka ce wane zai yi ceto to kenan ka ba shi satifike cewa ɗan aljanna ne abu na biyu ka tabbata cewa Allah zai masa izini to kuma wannan yana daga cikin ilimin gaibin Allah tunda ba a riga an je kiyamar ba ballantana ka ganshi a sahun yan aljannan ballantana kuma a ce Allah ya masa izini to yin tarayya da Allah cikin abin da Allah kawai yake banta da saninsa na gaibi to wannan shine asalin shirka shi yasa aka ce duk wanda ya je wajen boka wanda ke da awar ya san gaibu ya yi tarayya da Allah so in ka nuna wane ka ce zai yi ceto to wannan ko shakka babu a naɗa maka sarkin makaryatan duk duniya ga baki da domin ya aka kasan zai yi ceto ya aka kasan yana cikin aljanna ya aka kasan kuma Allah zai masa izini duk wannan ilimi ne na gaibu abin da ke nuna wane yana cikin aljanna kai tsaye shine a ce Allah ne ya faɗa ko manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to wahayin ya yanke ko manzon Allah ya koma zuwa ga Allah shekara dubu ya akai ka gane cewa yana cikin yan aljanna kaga gaibi ne to har yanzu ya akai ka gane cewa kuma yana cikin waɗanda za a yi ma izini su ceto kaga gaibi ne ina fata kuna fahimtar karatu kuma kuna fahimtar hatsarin da matasanmu suke ciki a yau sakamakon mummunar karantarwa da aka tsora su a kai to wannan kuma shine abin da ahlus sunna suke magana a kai malai yake cewa domin dalilin da ke nuna cewa duk wanda ya da'awar cewa wane a yau daga cikin waɗanda muke rayuwa da su ko waɗanda suka mutu bayan annabta ya nuna wane ya ce zai yi ceto abinda ke nuna shirka ne faɗin Allah ta'ala da Allah ya ce wa ya abudu na min dunillahi ga sunan suna ta bautata ma koma bayan Allah wani wanda ba Allah ba su tsau haƙƙin Allah su kai masa a je wajen kabari ana roƙon na kabarin biyan bukata bayan mun ce ko annabi ba za a roƙa ba cikin ya biya maka bukata wanda ke biyan bukata bayan shi ne Allah idan annabi ma an ce ba za a roƙe shi ba ya biya bukatun bayi sai ubangijin bayi domin babu aula kenan duk wanda aka roƙa wanda ba annabi ba an yi shirka kenan ina fata an fahimta Allah ce wa ya abuduna min dunillah ga suna suna ta bautata ma waɗannan waɗanda ke bautata ma wani wanda ba Allah ba ma la ya zurruhum wanda ba zai iya cutar da su ba idan ba su bautata masa ba wala yanfa'uhum kuma in sun bauta masa ba zai iya amfana su ba Allah ce wa yaquluna kuma suna cewa haula shifa'auna inda Allah wadannan su ne za su cece mu a wajen Allah Allah ta'ala sai ya tabbaya yace atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardh ko ne za ku bai wa Allah labarin abinda Allah bai sani ba a cikin sama da ƙasa ina fata kuna bayinta kun ga kamar yana inkari wato kun leka gaibon sama da ƙasa har kuka hararo cewa in an tashi kiyama waɗannan za su ceto a sai Allah ce subhana sarki ya tabbata ga Allah wa ta'ala ya tsarkaka amma yushriku na dangane da abin da suke tarayya da Allah da shi ina fata kun bayyana ga ayar nan uruku a fili a cikin suratu yunus Allah ce wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'u mutum zai je wajen kabari yana ta jefa sadaka yana ta jefa kudi yana addu'a yana roƙon na kabarin wannan shi ne shirka ai wannan ita ce shirka asalin shirka ke saboda haƙƙi ne na Allah sai ka ɗauka ka ba wani wannan ɗin kuma ba zai iya cutar da kai ba idan ba kai wannan aikin ba domin mutum ya mutu shekara arba'in hamsin ake nema sittin ake nema su in yasi kusan shekara hamsin ake nema ya mutu ina je a round 71 yau kusan shekara hamsin ake nema amma a yau ka je kana roƙonsa yana cikin kabari wannan abin da kake roƙonsa ba zai iya saman maka da shi ba kuma idan ba kai wannan bautar ba ba zai iya cutar da kai ba da yawan mutane ba su san inyasi ba sun samu arziki da wadata irin wadda kake so din waye ya ba su Allah ne ya ba su da yawan mutane ba su je inda yake ba ba su ma sansa ba amma rashin saninsa da suka bai iya cutar da su da komai ba saboda shi ma bai iya kare makansa mutuwa ba ba bala'i irin mutuwa amma ya mutu wannan ba shi ne abinda mutanenmu suke yi a yau da sunan musulunci kuma haka dukkan wani kabari na wani da za ka je a yau ka roƙe shi wani abu wanda ba Allah ba to wannan ka bar tafarkin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam su ne kuma wanda Allah ke cewa ma la yadurruhum wa la yanfa'u ko fahimta ba wai sai mutum ya je sallah ba fa ko yayi ruku'u a a addu'a ya Abdul Qadir a gismi ya shay ya ya ya Al-Badawi a gismi ya Tijjani a gismi ya Kaula haka ya wane ne ya wane ne duk da ake fala wannan shi ne asalin shirkar da kauce matafarkin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ina fata kuna fahimta sai ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya ce waya abinda suke cewa kuma waya ƙolo na haƙula ishifa haƙula ingalla su ce waɗannan su ne masu cetonmu a wajen Allah shi yasa suka yaudaru da cewa za a sa su a cikin riga mai aljihu dubu saba'in Allah yake a tunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard ku ne za ku baiwa Allah labarin abinda Allah bai sani ba a sama da ƙasa sai Allah ce subhanahu wa ta'ala amma yushrikun sarki ya tabbata ga Allah gabanin abinda suke masa tarayya akai wannan maganar ka duba ta cikin littafin tasahiril aqaid na Imam Suna'ani littafi ne na akida mai kyau sharadi na biyu kun ji sharadi na farko ko izinin Allah ta'ala sharadi na biyu wanda zai sa a yi ceto shine al-ahad alkawari ina fata na fahimta alkawari wani alkawari shine alkawarin da bawa ya daukan ma Allah na kalmar shahada aiki da ita fadarta da kuma aiki da ita wannan ya zo a cikin suratul maryam Allah ya ce wa nusuqul mujrimina ila jahannama wirda sai yace la yamlikuna shafa'ata إلا من اتخذ عند الرحمن أهدا yace wa nusuqul mujrimin zamu kora mujrimai masu laifi ila jahannam zuwa wuta jahannama wirdan suna masu jan ido ko korawa sai Allah ta'ala ke cewa la yamlikuna shafa'a ba wanda za a mallaka masa a rana a cece shi illa mani takaza inda rahmani ahadan sai wanda ya rike wani kwakwaran alkawari daga Allah abdullahi dan abbas yake cewa shine me ita ce kalimatu la ilaha illallah muhammadur rasulullah wato wannan ya shafi wanda za a ceta da kuma wanda za a saye ceton shi wanda za a saye ceton ba za a bashi izinin ya ceton ba sai wanda ya riƙe wannan alkawarin na wannan kalmar ya yi aiki da ita kuma ya bi karantar wata haka wanda za a ceta ɗin shi ma sai ya riƙe tsarin alkawari zuwa ga Allah an fahimci wannan menene kalmatu shahada shine duk abin da yake haƙƙi ne na Allah to ka baiwa Allah shi kalai duk abin da yake ƙazanta ne bai halatta ba a tura shi zuwa ga wani wanda ba Allah ba to ka tsantsanta ibada zuwa ga Allah wannan shine alƙawarin da muka dauko wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm alqiyamati inna kunna an hadha ghafilin haka Allah yace inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليؤذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما لا يملكون الشفاعة بذاء ملك وان أتيتشبا كوي تشتو إلا من اتخذ عند الرحمن أحدا sai wanda ya riki kwakwaran alkawari ga Allah shi ne kalmatar tauki ya faɗe ta kuma ya tsaya a kanta ya ɗauki duk abin da yake haƙƙi ne na Allah shi kaɗai ya tsaranta ibada su zuwa ga Allah to wannan shi ne sharaɗi na biyu da ke sa a yi ceto ina fata mun gane wannan sharaɗi na uku ridan lahu ta baraka wa ta'ala a samu Allah ya yarda an fahimci wannan Allah ya yarda bayan an riko alkawari na gaskiya to sai a samu kuma ridallah isan to Allah ne ya yarda cewa a yi ceton wannan kuma ya zo a cikin faɗin Allah yau mai izin la tanfa'u shafa'atu illa man azina lahu rahman wa radiya lahu qawla alqawl wa radiya lahu qawlan Allah ta'ala yake cewa yau mai izin a wannan ranar ita ce ranar tashin kiyama la tanfa'u shafa'a ceto ba zai yi amfani kwata-kwata ba illa liman azina la sai wanda Allah ya yi mai izini a cece shi wa radiya lahu qawlan kuma ya yarda da wata magana daga gare shi menene qaul anan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa abinda ake nufi da alƙawlu anan ana nufin kalmatu tauhid qala shaykhul islam ibn taymiya wa qawluhu wa radiya lahu qawlan wa hadha yashmilu ash-shafi wal mashfu'u lah shaykhul islam yake cewa wannan sharaɗin da aka ambata na uku wanda aka ce wa rabiya lahu ƙaula dinnan wannan ya shafi wanda za a ceton da kuma wanda zai yi ceton dukkaninsu sai idan Allah ya yarda da magana wadda ta zo daga gare su wato kalimatin taushe wa huwa la yarda illa tauhid shi kuwa Allah bai taba yarda ba da wata magana a bayan ƙasa ta ce tauhidi kaɗai ta Allah da bauta ina fata kuna fahimta domin karatunmu na baya wa a'azamu ma amara Allah bihi at-tauhid mafi girman abin da Allah ya umarni da shi shine tauhidi shine waradiya lahu qawlan Allah bai taba yarda ai tarayya da shi ba wala ya raba da ibadihil kufur Allah bai taba yadda ai tarayya da shi a cikin bauta ba ina fata kuna fahimta kenan ashe wanda za a ceta da wanda zai ceto dolan su ya zanto me mutane ne waɗanda suke ahlul tauhidi waɗanda suka tsantsanta ibada zuwa ga Allah wala budda an yamuta wa huwa muslimun dole wanda za a cece shi dinnan dole sai idan wanda ya mutu ne yana musulmi amma ka mutu kana bautar kabari ka mutu kana bautar wani ka mutu kana da awar wane wanda kake rayuwa da shi ko wane na cikin kabarin nan zai cece ni to wannan baka mutu a cikin musulunci ba ko shakka ba kar ma kai wani tsar baka mutu a cikin musulunci ba saboda mai Allah yake cewa wa man yaftaji ghayra islami dinan yace falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin duk wanda ya nemi wani tafarki ya zame masa addini ba tafarkin musulunci ba Allah yake falan yuqbala minhu ba za a karba daga gare shi ba har abada wa huwa fil akhirati min al khasirin kuma a lahira yana cikin masalan haka kuma Allah ta'ala ke cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi sai ce wala tamutunna illa wa antum muslimun haka Allah ta'ala ke cewa al yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun sai Allah ce al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati sai ce wa raditu lakum al islam dinan ashe babu wani abin da Allah ya yarda da shi a bayan ƙasa ya ce tauhidi wannan tauhidin kuma shi yake kira musulunci in an ce musulunci kuma ana nufin a tsantsanta ibada zuwa ga Allah duk abin da yake haƙƙi ne na Allah to shi kadai ya takaita da shi ina fata kula fahimta yawwa a yau ba za ka kawo mana wani ba wanda bayan an nafta da shekara dubu ka cewa wannan in an bi shi shikenan an shiga aljanna ba zai yi ba za a bi shi amma idan bin da yake yi ya dace da ƙura'ani da hadisi amma mutumin da ya shishigi wa Allah ya ce wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ga wanda ya gani ya ce yana cikin aljannar firdausi wala ikabin wala hisabin babu hisabi babu ikabi aka tambaye shi dan me ya ce li'annani kalifatu shehu ahmadu tijjani ya ce dan ni ne kalifar tijjani ba fa kalifar Allah ba kalifa Ahmadu Tijani to kaga wannan ai wa man yaftaji gaira islami dinan ya zo inda inda inda da inda inda da yaran da mutane suke fahimta kake magana a dole wannan ita ce fahimtar da za a yi ina fata kuna fahimta wannan shine abin da muka sani ko muka yi imani da shi ma kala shekul islam ibn taimiyya ku yi haƙuri yau ina ta karanta magana shekul islam ibn taimiyya saboda galibi duk da wannan ne ake fakewa ake cewa bai san annabi sallallahu alaihi wasallam sai a kawo karatun sai a murda wani wuri a canza ma'ana ko a canza wasanin ko a canza fassarar saboda kai da baka sani ba dama shi kenan sai a muzanta shi sai ka samu hanyar da za ka yi ta zagin sa bayan kuma shi dama ya faɗa ne da bid'ar shekul islam ibn taimiyya yake cewa sababu shafa'a huwa tauhidullahi wal ikhlasu dini wal ibadatu jami'an wa anwa'iha lahu subhanahu wa ta'ala yake cewa sababin da zai sa a cece ka ranar tashin kiyama in kana neman wannan sababin yace sababi ne guda daya huwa tauhidul lahi shine ta Allah a cikin bauta wal ikhlasu lahu dini sannan idan ka tashi a cikin addinin ka ka tsabtace shi ka tace shi manufar ka ya zanto Allah ne yana fata kuna fahimta can da ya ce a tauhidu abinda ake nufi dunkulalliyar ma'anar ya zanto Allah kawai kake duk abinda yake haƙƙi ne na Allah to kana bashi duk abinda bai ba a dangana ma Allah kana kore masa da ya ce ikilasul ibada nan kuma to idan ka zo yin sallah azumi zakka haji duk abinda za a ce ibada ne to nan kuma zuciyarka ta kalli Allah ya zanto manufan yinka Allah ne kawai kake ne ba ka yi don a burge ka ba ka yi don ka fusata wani to tun da ba sa so shi kenan mu cika kekuna da bashina a tafi yau habiyawa ba sa so kenan kowa ya rika fasta an tafi dole a tambaye ka don waka yi in don Allah ne to ina ruwanka da wanda baya so in don Allah ne ina ruwanka da mutane ta yabe ka inda ma aikin na Allah ne sai kai don ka fusata wani babu falada إنما الأعمال بالنيات ذكرتنا أجرمكم ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله aikin na Allah ne aka ce in manufarka ba Allah bane Allah baya so to ballantana kuma aikin bid'a ne shirka ne kuma sai kai kake yi wai dan ka muzanta mu wani ayya calculating bangaro ina ruwan biri da gada kuma ita shi kawai zai shiga ciki a wansa kai ne ka jiyo kai ne ka tsakafa kanka da ƙasa matsala ce ta mai wuta ko aljanna kowa yana ƙoƙari ya samu hanyar da zai ta kulle ne kai tun da ka ɗauki hanyar da ba za ta kulle ba ba ayar ƙur'ani ba hadisi to wanda ke kan doron ƙur'ani da hadisi ko fusa kashin me za ka yi shi in ya ganka kawai abin tausayi ya gani wallahi abin tausayi muke gani wallahi wallahi abin tausayi muke gani mala yake cewa da dukkan ibada da nau'o'in ibadan a ta Allah shi ɗaya wannan shi ne sababin da zai sa a cece ka fa kullu man man kana a'zamu ikhlasan kana haqqun bi shafa'a ibn taymiya yake duk wanda ya zanto tauhidin sa yayi girma ya tsantsanta ibadarsa zuwa ga Allah shi ɗaya to wannan lallai haƙiƙa yana cikin waɗanda ya cancanta a cece su ranar tashin kiyama saboda haka sharaɗin ceto shine me shine mutum ya tsantsanta ibada su zuwa ga Allah don Allah ya ce wa radiya lahu qawla sai Allah ya yarda da zancen su to shi kuma Allah wala yarda li ibadihi al-kufr abinda Allah ya yarda da shi shine al-islam bai taɓa yarda da kafirci ko shirka ba ashe kenan kaga duk wanda ya tsantsanta tauhidinsa zuwa ga Allah musuluncinsa kenan wannan lalle hakika ce tan mai ceto zai masa amfani wanda ko di ya jefar da tauhidi a bayan bayansa to wannan ko shakka babu ceton mai ceto ba zai masa amfani ba ina fata mun gane wannan sai mala yace fa inna shafa'a fa inna shafa'ata mabdu'aha ila Allah wa ilallahi kamaluha mala yake cewa domin shi ceto farkonsa na Allah ne shi kalai yace kullillahi shafa'atu jami'a sannan wa kamaluha cika da batse wasa ne kuma a wajen Allah ne domin sai Allah ya izini ne za a yi ceton a kenan komai yana hannun Allah subhanahu wata'ala an fahimci wannan sai sharaɗi na hudu wancan ridallah Allah ya yadda gawa magana ta musulunci Allah ya yadda da musuluncin wanda zai yi ceton to sai sharaɗi na hudu ridal mashfu'ila shi ne sharaɗi na hudu shi wanda aka yadda da zancensa aka yadda da musuluncinsa da tauhidinsa an ba shi satifiket yanzu zai yi ceto da waccan ayar da muka fada to yanzu sai kuma waɗanda za a ceton su ma sai idan Allah ya yarda da maganarsu da take a bakinsu an fahimci wannan wa hadha fi suratul naba wannan kuwa ya zo a cikin suratul naba'i amma yatasaalu an fahimci wancan sharadi na uku da muka ambata muku sharadi na uku shine shi ne ceton ne ake magana kafin a baki damar ya ceto dole sai wanda ya tsantsanta tauhidinsa zuwa ga Allah ya bauta ta mu Allah shi daya shi ya tsallake kenan shi yana da garanti aljanna zai tafi to yanzu kuma sai a bashi dama a ce ya ceto ina fata ana fahimta to shi ma wanda za a ceton kuma sai an yarda da maganar da ya furta ma Allah subhanahu wataala bi ma'ana sai an yarda da musuluncinsa ina fata kun fahimta wannan ya zo a cikin suratul naba Allah ta'ala yake cewa a wannan ya zo a cikin suratul anbiya Allah ta'ala yake ya alamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtaba wa hum min khashyatihi mushfiquna wa hadha yakfari lil mashfu'u lahu la budda an yakuna musliman malaiki cewa Allah ta'ala ya ce a cikin suratul anbiya ya alamu ma baina aidihim shi Allah ya san abin da ke gaba gari bayi na al'amarin kiyama su wa ma khalfahum da abin da suka baro baya na al'amarin lahira su Allah ce wala yashfa'una babu ko wanda za a cece shi ranar tashin kiyama illa liman illa liman irtaba sai wanda Allah ya yadda a cece shi wa hum min kashiyatihi kuma su irin waɗannan da Allah ya yarda a cece su nan su dangane da tsoron Allah da girmama Allah mushfiquna suna tsoron tsoron Allah kuma suna girmama shi wa hadha yaqtari lil mashfuq to wannan abin da yake tabbatar mana shine ba wanda za a cece shi wanda duk za a ceta labudda an yakuna musliman dole shi ma ya zama musulmi mai imani ina fata kun fahimta tunda Allah ya ce illa liman irtaba sai wanda aka yadda a cece shi wa hum min khashyatihi mushfiqu ashe wannan kenan an fitar da arne gefe an fitar da mushriki waje an fitar da kafiri gefe an fitar da munafiki gefe dan me dan dukkanin su Allah bai yarda da abin da suka kudure a zuciyarsu ba ina fata kuna fahimta Allah ta'ala yake cewa a cikin suratul ghafir وأنذرهم يوم الأذفة إذ قلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من هميم ولا شفيع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء الله أكبر الله تعالى تأتي سورة الغافر وأنذرهم كغرغتيس يا كيولا النبي يوم الآذفة ranan nan wadda take gaf ko mai lullutsewa ko mai shagaltawa ko mai razanarwa to ka gargaɗe su wannan ranar izu kulubu ladal hanajir kazimi zukata har sun taso sun zo gab da makoshi Allah ke malin zalimi na azzalimai a wannan ranar ba su da min hamimin ba su da ɗan'uwa majibinci wala shafi' ba su da kuma mai ceto yau wanda in yi magana za yi masa biyayya ba su da shi a ranar wannan sai yake nuna mai dukkan azalimai a ran ala nufin su ne kafirai da mushirkai don Allah ta'ala ce mafi girman zalunci shine mai shine shirka ya bunayya la tushrik billah sai ce mai inna shirka la zulmun الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون سنكم الله يقول والكافرون هم الظالمون الله يقول توكا غرغديس تنكافهم ونلانا تزو wanda idan ta zo azzalimai su ne mushrikai Allah ta'ala ya ce ba su da majibincin al'amari sannan kuma ba su da mai ceto wannan sai ke nuna ashe wanda za a ceton dole sai ya zama musulmi ya mutu da imani in bai mutu a cikin tafarkin musulunci ba to ba za a cece shi ba saboda Allah ta'ala ya ambata ya ce wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruka fa in fa'alta fa innaka idan min az-zalimina a madadin yace min al-mushrikina sai yace min az-zalimina sai aka bayyana zalincin ashe shine shirka kenan duk wanda ya mutu yana shirka to baya daga cikin waɗanda Allah zai yadda da abin da suka je da shi ballantana a taimake shi yasa yace wa annal masajid lillahi fala tad'u ma Allah ahadan haka Allah yace wa ma nara ma'akum shufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka laqad taqatta'a bainakum wa dhalla ankum ma kuntum tad'umun wa ma nara ma'akum shufa'a bamu ga abaiban tarayyar da kuke cewa za su cece ku ba a yau suna ina suna ina waɗanda kuke cewa a duniya za su cece ku babu bamu gani ba mala yace wa man mata mushrikan dukkan wanda ya mutu yana shirka fala tanalahu shufa'a to ceto ba zai yi masa amfani ba a ranar fala tanalahu shafa'atan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk wanda ya je filin kiyama yana me yana shirka to ceton manzon Allah ba zai masa amfani ba shi yasa Allah ta'ala ce qul lillahi shafa'atu jami'a kace ceton gabaki ɗaya na Allah ne lahu mulku samawati wal ardh shi kuwa Allah mallakar samai da ƙasa duka nashi duk wanda ya je ranar tashin kiyama yana shirka to ceton manzo Allah ba zai masa amfani ba don ka'idar Allah yace ya alamu ma baina aidihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtaba sai wanda aka yadda da aikin da to shi kuma Allah musulunci ya yadda da shi ke kuma ka mutu ba akan tafarkin musulunci ba ashe kenan ceton manzon Allah ba zai maka amfani ba Allah ya sauke sharadi na biyar shahadatul haqq a same ka kalmar shahadar da ka faɗa kafurta ta da gaskiya babu nifaka a cikin zuciyarka babu wasu wasi a cikin zuciyarka sannan sharadi na shida suka ce al-ilmu bil a'malil mashkuula al'ilmu ya zanto da kafurta kalmar kuma ka san abin da kafurta shaidawar daban sannan ilimin kuma kalmar daban ina fata kun fahimta wannan ya zo shi ma a cikin alkur'ani Allah ta'ala ce wala yamliku alladhina yad'una min dunihi shafa'a illa man shahida bil haqqi sai ce mai wa hum ya'lamuna malaman sunna kenan malam malaman sunna kenan shi yasa imamu shafi yake cewa man ta'allama alqur'ana qawwa hujjatu duk wanda ya koyi qur'ani ya koyi hadisi to hujjarsa za ta zanto da ƙarfi ba wanda yake tune amma ka je wajen maulidin su malakai waƙa ne kawai ake karanta da maganganun mutane na ta'addanci za a awa ɗaya mutum yana magana amma ba aya ba hadisi kuma yana so a bi shi ko mutane na binsa amma kuma a haka su ne shiryayyu wanda zai karanta ayar ƙura'ani da hadisi shi ne ɓatacce a wajensu yanzu ga shi sharaɗi ne guda biyu sharaɗi na farko shahadatul haq kalmar shahadar ta zanto ta gaskiya sannan kuma sharaɗi na shida shine al'ilmu ka furta kalmar shahada kuma da ilimi ba wai da ka ba kawai kana faɗan la'ilaha illallah kuma baka sa abin da kake faɗa ba gobe an ganka gidan boka jibi an ganka gindin kabari kana ta kuka ba wando Allah ka je hubbaran shehu ka gani sai za ga dogon riga ba wando ko ka rasa me hikimar wani ma ya zo shiga da wandon zai tube sai dogon tagwa kawai mala yake menene dalili akan wannan saboda abin da yazo a can cikin sur ayat qur'ani Allah ce wala yamliku alladhina yad'una min dunihi shafa'a ba za a mallaka ceto ba ga waɗannan da suke bautata mu wani Allah ba za a mallaka a cece su ba illa man shahida bil haqqi sai dai wanda ya furta kalmar shahada da gaskiya bil haqqi anan ana nufin bil ikhlas da ya furta kalmar shahada da gaske ya furta ta ba wai ya furta ta bane don neman kudi ba ya furta ta bane don ya burge mutane ko don tsoron wani a ya furta ta da gaskiya wa hum ya alamuna kuma suna da masaniyar abin da suka furta ina fata ana fahimta sun san me kalmar shahadan nan da aka ce ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadun rasulullah la ilaha illallah iya nan kawai akwai sharuɗanta guda shida to ka san su da aka ce muhammadun rasulullah akwai sharuɗansa guda hudu ka san waɗannan sharuɗan kaga wa hum ya alamuna suna da sani ke wai me yasa kafirai suka kifa da kalmar Allah ce innahum idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li sha'irin majnun a ulqiya dhikru alayhi min bayyina in an ce su faɗi kalmar shahada a inna latariku alihatina li sha'irin majnun duk lokacin da aka ce ku ce la ilaha illallah sai ce girman kai saboda me suna da masaniyar in ka ce la ilaha illallah to kayi makanka tarnaki da dabaibayi ne baka da ta cewa a cikin kowane tasarrufinka sai yadda Allah ya ce maka shi yasa sai suka ki fada suka ce aja'al al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab ma sami'na bi hadha fi millati al-akhirah in hadha illa ikhtilaf أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوق العذاب أم عندهم كذائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض فليلتقوا بالأسباب جند ما هنالك مهضم من الأحزاب يا سلام سيسا سيسا كيف أنا سيسا implication إن سنفت أباس ذا تشيوة ثم كما يسيمك فالأقوب مسمى على التبع saboda haka sharaɗi na shida na biyar da na shida shine ka yi shaida ta gaskiya sannan kuma ka samu ilimi akan haka kai man hakuri in ɗan ƙari sauraka nan wahaza airan wannan har yanzu yana lazimta cewa an ya kunan mashufu min ahadin tauhidi wannan har yanzu yana nuna cewa wanda za a ce wanda fa za a ce ta dan sai ya zanto daga cikin masu tauhidi bi anna allaha la yaqbalu abadan domin Allah bai karɓa har abadan abada shahadatul mushrikin shahadatul mushrikin Allah bai taɓa karɓar shaidan mushriki ba duk wanda ke tarayya da Allah ko ya shekara yana kalmar shahada ba ruwan Allah da kalmar shahadarsa dan me dan yayi shaida ce ba ta gaskiya ba ina fata kuna fahimta wa hadha jaa min hadith abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu alladhi rawahu imam al-bukhari wannan yazo a cikin hadisin abi huraira Allah kare yadda a gare shi kila ya rasulullah abi huraira tace ya maikin Allah man as'adun nas bi shafa'atika wane ne zai rabauta da samun ceton ka ranar tashin kiyama qala alaihi salatu wassalam sai manzon Allah yace laqad zalantu abu huraira Allah yas'alani an hadha al-hadith ahadun awwal min manzo Allah ya ce wallahi ya Abu Huraira dama na yi zaton cewa ba wanda zai tambaye ni wanda ba wanda zai riga ka tambaya zai riga ka tambaya wannan tambayar da kai mani sai kai na san ba wanda zai riga ka wannan tambayar in ba kai ba sai manzo Allah ya ce li hirsika anil hadith saboda ma ra'aitu abinda na gani a tare da kai na kwadayin ilimi da hadisi faƙala sai manzan Allah ce as'adun nasa bi shafa'ati wanda zai rabautu da ceto na ranar tashin kiyama man ƙala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi duk wanda ya faɗi kalmar la ilaha illallah da ya faɗa haka nan kawai in ya faɗe ta a sai manzan Allah ce khalisan min qalbihi ya faɗe ta da ikhlasi a cikin zuciyarsa babu munafunci ba ha'inci ya faɗe ta da ilimi shi yasa duk abin da ya saba ma kalmar shahada zai kokari ya guje masa to wannan shi zai rabauta da ceto na illa man shahida bil haqqi da aka zo aka ce ba wanda za a mallaka a cece sai dai wanda ya shaida ta gaskiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce shafa'ati cetona na ilatun insha Allah tabbatacce ne in Allah ya yarda gawa man mata min ummati wanda duk ya mutu a cikin al'umma na la yushriku billahi shay'an bai tarayya da Allah da wani abu yace turtushe na tabbatacce ne zan cece shi wannan ba wanda ya mutu baya shirka baya bautar kabari baya sa hoton wani a gidansa yana kalla ga wani ya masa kwara-kwara a hoton kiblar ko ya manna hoton wani ya ne masa sujjada ya tashi neman aure yana kallonsa yana itikadin cewa wannan yana da wata fawa da zai bashi nasara wannan fadi shi ne shirkar da muke gaya muku yan uwa musu wallahi kauna ce ta barna ce mutane suke cikinta sharaɗi na shida ko na bakwai sharaɗi na bakwai a shafi ya kuna sawaban wanda za a ce taɗin ya zanto cewa ya maganar da ya faɗa ɗin ta dace maganarsa ta dace da me ta dace da daidai ina fata kun fahimta ina fata kun fahimta wato wanda za a ce taɗin kalmomin bakinsa duk da ya je da tauridi amma kalmar bakinsa ya zanto cewa abin da yake faɗa a bakinsa ya yi daidai da tsarin musulunci da ya zo da shi saboda mai saboda hadisi ingantacce mazala sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce wa ma'azu dan jabal wa hal yakubbul lasu a fin nari ala manakhirihim akwai abin da ke sa a kifa mutane akan wuta akan bakunansu da harshenansu ai in har akwai abin da zai sa a kifa su akan wuta mazalla ce hasa'i da alsinati abin da harsunansu yake girba ne shi yasa sai Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul naba yace yawma idin yace a wannan rana la yatakallamu illa man azina lahu ar-rahman wa qala sawaba yau mai ya komin ruhu wal mala'ika ranar da mala'iku da ruhi mai karfi shi ne mala'ika jibril la ya takallamu na wannan ranar ba wanda ya ita yi magana sai Allah ta'ala ce illa man azina lahur rahman sai wanda mai rahama yi mai izini wa ƙala sawaban kuma ya faɗi magana daidaitacciya ta gaskiya idan mala'iku ma a ranar ba za su iya yin magana ba ba wanda zai iya yin magana sai wanda ya faɗi daidaitacciyar magana shi yasa yazo a cikin wani hadisi manzo Allah ce inna ba'dhan nasi la yakununa shafa'a yawmal qiyama wasu mutane ba za su zanto cikin waɗanda za a ce ta ba ranar tashin kiyama kama an tambaya dan me sai aka ce li kalamihim dan maganganun da suke kai a duniya mutum ya tafa abin da yake so musamman ma masu masu mulki mutum ya bula baki ce Allah ba karba addu'a talak duk magana ce ta ta'addanci mutum yana faɗar ta bai sani ba akwai verification a kai ga zagi shi yasa ya zo a cikin hadisi hadisin Abu Darda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace innal la'anina la yaquluna shuhada wala shifa'a yawmal qiyamah manzo Allah yake cewa allahanina masu yawan tsine ma mutane wanda kullum ba su da aiki sai tsinuwa irin waɗannan la na shuhada ba sa zama shahidai duk wanda aikinsa zagin mutane za ga bai yi shahada ba za ga mutuwar tsinuwa zai ko daga cikin littafin nan na al'akasari ai ɗaya daga cikin dalilin da ke sa mutum ya kati mata su'i al'ubura shi ne cutar da musulmi akwai cutar wanda ta fi ka tsine wa mutum kuma in ka ta tsine wa ma ka tsine mawa wanda ya mutu shekara dubu idan an zo maulidi kuma kai da ke tsine masa habbai a same ka a coci inda Allah ake cewa Allah uku ka yi rawa a wurin kai kiɗi a baka abinci ka tole shi kai ma idan naka maulidin ya zo su ma su zo da gangunan cocin su zo wajen maulidinka kuma wai kai ne wannan har kake da bakin tsine masafai saboda kawai matasan wa an same su ba su yi karatu ba ana ta'auna su mala ka duba mutanen nan fa ranar kirsimeti ba a coci suke zuwa ba wurin da ake cewa allah uku Allah da kansa yace takadu samawati yatafattarna min fawqihinna wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda dammi an dawo da rahman walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakiza waladan Allah ce sama da ƙasa da sammai guda bakwai girgiza suke kingin iris su rubzo ma duniya ga baki daya saboda wata kalma da ake faɗa ke cewa Allah yana da ɗa shi yasa ce laqad kafara alladhina qalu inna allaha salisu thalatha wa ma min ilahin illa allah Allah da kansa ya gaya musu a kan harshen annabi Isa alaihi salatu wa salam ya ce ya bani Isra'ila, ya ku ‘ya'yan Isra'il, yadda al'amarin Allah fa yake, inna man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'awakun nar wa ma lizalimin min ansar a irin wannan wurin mutum zai taka yake ana faɗar hakan yana a wurin a cikin cocin a yi kiɗi a yi rawa a ba shi kyautar kirsimeti ya to da ita shi ma in nashi ya tashi ya gayyato kiristocin su je da ganga wai waɗannan mutanen su ne ke zagin matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wai waɗannan mutanen suke cewa suna kare haƙƙin manzan Allah suna kare haƙƙin alibaitinsa Allah ka kiyaye manzan Allah yake cewa ba za su zanto shahidai ba ba kuma za su zanto daga cikin waɗanda za a ceta ba ranar tashin kiyama saboda haka wanda zai fahimta sai ya fahimta wanda ba zai fahimta ba kuma to shi kenan sai ya yi ta dibininsa akwai lokacin da zai fahimta insha Allah ta'ala an gama eh ba guda guda nawa muka lissafa guda bakwai muka lissafa ko guda takwas shida bakwai takwas eh to a yi saura ɗaya ko? kurru ɗani ma na kasa gano ina ɗan yake wai saurin karanta muku guda ɗin to ba sai ku yi haƙuri insha Allah sati mai zuwa idan muka zo sai mu kita mu homifin sai mu faɗi suwaye za su ce ta ranar tashin kiyama yanzu dai mun riga mun ji sharuɗan da za su sa a yi ceto su abin da ya rage mana sati mai zuwa sai mu ambaci kuma suwaye za su yi ceton ina fata ana fahimta insha Allah sati mai zuwa za mu ambaci waɗanda za su yi ceto insha Allah ta'ala sharaɗin da ban faɗa ba shine sharaɗi na sharaɗi na sharaɗi na takwas shi kuma an riga an ce an riga an ce lokaci yayi to in Allah da sati mai zuwa za mu fata suwaye za su ceto ceton annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran waɗanda za su ceto insha Allah tabaraka wa ta'ala abin duk da muka fala zama daidai Allah ba mu ladarsa wanda ya kasance kuskure ne Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu